اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الجنان والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعد na yi mana sallama irin ta addinin musulunci salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta ishirin da ɗaya ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ranar sha hudu ga watan biyar miladin isa alaihi salam biyu da ishirin sha Allah za mu ci gaba da siri kuma yadda muka saba muna cikin suratun naba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
رب السماوات والأرض وبنجد سمي تتسي واتو شاء الله سبحانه وتعالى تاكت جزاء من ربك أقام حسابا sai aka sake bayanin rabbi samawati ke sa ya zo da rabbi samawati wato an yi adashinsa a kan majururi na rabbika amma akwai kira'an da suke cewa rabbu samawati wato sun yi katsayi kamar an gama wancan magana kenan rabbu samawati sai ya zama mubtada wato rabbi samawati ubangijin sannan shine ubangijin sammai wal ardi da tasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su arrahmanu in kace rabbu wa arrahmani in kace rabbi wanda shine arrahmanu wato ubangiji wanda ya gama jin ansa ga kowa da kowa a duniya kowa yana jin ansa da wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba la yamlikuna minhu kitaba ba sa da daman yin magana da shi wato a ranar kiyama wanda suke kafirai ba su iya magana da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan dai mun yi bayaninsa a baya cewa wato wato maganan akwai inda za a yi da shi sa wani wuri za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala ce ba sa yin magana. Allah baya magana da Wani wuri za ka ji an ce sun yi magana. To a malamai duk sun yi maganganu na yi ɗan bayani a baya. akan mahadin wannan magana kamar inda Allah subhanahu wata'ala ya man zalla zai tsau inda huri sai ce illa bi izni wala yashfa'una illa liman yusaba wa man la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahman to haka ne ma wajen magana da babu wanda yake da damar yi masa yi magana sai wanda Allah ya yi izini ya magana la yatakallamuna illa min min illa man azina lahu rahman وقال ثوابا a wannan a wani a cikin sura harin ba wanda zai yi magana sai wanda ubangiji ya masa izini kuma zai faɗa dole ya faɗi daidai na'am يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا نعم Allah subhanahu wata'ala ya ce yau mai kuma ruhu ranar da mala'ika ruhu zai tsaya wato a gaban a gefen al'arshi ubangiji ya sa an kawo al'arshi ya yi tajallinsa a kan al'arshi shikenan sai mala'ika ruhu ya zo ya tsaya a wurin ibn abbasin ya ce wani malakun ne min mala'ika wani mala'ika ne daga cikin mala'iku mai ban tsoro mai girman gaske ya ce ina ba ta yace ma khalaqallahu makhluqan ba'da al-arshi azama min Allah bai halitti wani abun halitta mafi girma da gare shi ba tun da ya halitta al-arshi wato shi wannan mala'ikan ya sauran dukkan mala'iku girma fa iza kana yawmul qiyama a ranar qiyama qama huwa wahdahu shi kaɗansa sai ya tsaya a gefen al'arshi saffan a matsayin sahu ɗaya wato duk mala'iku suna bayansa shine sahu ɗaya da faɗinsa da tsawonsa shine sahun farko shine shine a ruhu din wa qamatil mala'ikatu kulluhum saffan sai duk mala'iku su tsaya wai shi yawan mala'ikun nan za su zama sahu ɗaya ne shi kuma ruhu da baki ɗaya shine sahu ɗaya na farko fa yakunu idza masalkihi mithla sufufihi girman halittar ruhu sai ya zama kamar girman wato sahunsu da baki ɗaya. An karɓo daga Ibn Mas'udin yace a ruhu malakun a'azam min as-samawati was-sab'i wa min al-ardi as-sab'i wa min al-jibali shi ruhu wani mala'ika ne mafi girma daga sammai bakwai daga ƙasai bakwai ya fi duwar watsi duk girma wa huwa hiyalu sama'i rabi'ati shi tun daga sama ta hudu yake bisa bihullah yana ma Allah tasbihi kulla yawmin kowace rana isna ta ashara ta alfa tasbihat tasbihi dubu goma sha biyu ya kaluk Allah min kulli tasbihatin malakan Allah zai halittu wani mala'ika daga dukkan tasbihinsa kowane tasbihi ɗaya nasa ko ya ji yawmal qiyamati wa hada musabba dan haka zai zo a matsayin sahu ɗaya shi kaɗansa a ranar kiyama wasa'irul mala'ika sauran mala'iku kuma saffan su ne sahu ɗaya. Akwai zance na biyu annahu Jibrilu alaihi salam cewa ruhu din nan ana nufin mala'ika Jibrilu ne. Alabu sha'abi sha'abi ne ya faɗi wannan da Bahaku da Sa'id ibn Jubair daga kuma har yanzu daga Ibn Abbas Inna an yaminil arshi naharan a gefen al'arshi akwai wata korama min nurin na haske mitlan samawa ta sabki wanda yake kamar sammai bakwai wal arabi na sabki da ƙasai bakwai wal bihar sab'i da tekuna bakwai yadkhulu jibril kulla yawmin fihi sihran ko saharan yartasilu kowane lokacin wato mare abin nan wato safiya mala'ika jibril ya kan shiga cikin wannan ruwan yayi wanka fa yazdadu nuran sai kogin ya ƙara haske ala nurihi akan haskensa wa jamalan ala jamalihi ya ƙara kyau akan kyansa wai zaman ala izamihi ya ƙara girma a kan girmansa sun mayan kafiru sai bala'ika jibrilu bayan ya gama wanka sai ya fito daga cikin kogin sai ya yi fuffuka wato ya karkaɗe fuka jikinsa ya girgiza jikinsa kai tsalƙallahu min kulle ƙasaratin ta tsaunin rihi sai Allah ya halitti sab'ina alfa malakin mala'ika dubu saba'in min kulli qadaratin daga dukkan digon ruwa daya da kawo wanda take faduwa min rishihi daga daga gashin wannan gashin jikin nasa sai da kullu minhum kullu yawmin sab'una alfan kowane rana dubu saba'in daga cikin su sai su ga albaitul ma'mur dakin nan baitul ma'mur wanda yake daidai da saitin dakin ka'aba wal ka'abata sab'una alfan dubu saba'in da zargin su gangaro su zo su shiga ka'aba la ya udu na ilaihi ma ila min kiyama daga sun zo sun yi tsawafi a wannan rana ba za su sake dawowa ba kuma gurin a ranar kiyama wa qala wahab wahab ibn ibn munabba yace inna jibril alaihi salam jibril alaihi salam shine ya kumu din ya kumu ruhu wal mala'ikatu saffan in ya tsaya sai zama kaman komanda mala'iku kuma yi sahu sahu wajibin bai ne dai Allah ta'ala ya tsaya gaban ubangiji tarqudu fara'isuhu a cinyoyinsa suna bari suna kadawa suna raurawa suna karkarwa saboda tsoron girman ubangiji da talqallahu ta'ala min kulli ridatin mi'ata alfi malakin daga wannan karkarwan nasa duk karkarwan da yayi sai Allah ya halicci mala'ika dubu saba'in fal mala'ikatu sufufun ga mala'iku sun yi sahu sahu bai ne dai layi a gaba ga Ubangiji ta'ala, munakkisatun ru'usahum sun sun koyar da kansu ba wanda yake iya ɗaga kansa fa idza azana Allahu lahum bil kalami idan Allah subhanahu wata'ala ya musu izinin su yi magana qalu ba za su ce komai ba sai su ce la ilaha illa anta babu wani ubangiji sai kai lokacin duk wani makaluki da aljannu da mutane da suke filin kiyama shikenan sai su tabbatar da wannan kalma ta la ilaha illa anta babu wani ubangiji sai Allah to daga nan kuma duk wanda bai kadaita Allah ba hankalinsa ya tashi kenan ya tabbatar da cewa ya yi kuskure yanzu gashi nan waɗannan abun tsoro manya-manyan mala'iku ma an ce su yi magana sun tsorata ba abin da sai su kace sai dai la ilaha illa anta akwai zance na uku daga ibn abbas har yanzu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-ruhu fi hadhihi al-aya ruhu a wannan aya dindin min junudillahi ta'ala wata runduna ne daga rundunan Allah ta'ala laifu mala'ikata su ba mala'iku bane lahum ru'utun suna da kawuna wa aidin suna da hannaye wa arjulun suna da kafafu ya kulo na da'ama su suna cin abinci ba kamar mala'iku yanda ba sa cin abinci ثم قرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا فإن هؤلاء جند وإن وتر دناني وهؤلاء جند وإن تنكم وتر دناني هذا قول أبي صالح وأن شين زنجان أبي صالح لمجاهد dan haka wa ala hadha an da akan wannan magana muqallin wani halitta ne ala surati ibn adama wato su wani halitta ne bisa suran bani adam ala surati bani adam kannas kaman mutane suke walai su binasin amma ba mutane bane arado zance na hudu annahum ashraful mala'ikati su ne sharifai zababbu a cikin mala'ika alahu muqatilun muqatil ne ya faɗe shi ibnu hayyan alqamis na biyar annahum hafaza alal mala'ika cewa ai su ma military soja ne akan mala'iku yanda sojoji suke tsoron military soja haka su kuma mala'iku suke tsoron waɗannan sojoji wato na gaba da gaban ta su ma sojoji ne su ma mala'iku ne amma su ne sojojin mala'iku masu masu hukunta mala'iku wannan ibnu abi najihin ne ya faɗe shi na shida allahun banu adama wasu ma suka ce ai banu adama ne alhassan da qatada suka faɗi wannan bal ma'ana in haka ne ma'anansa zaur ruhi wato masu rai kenan su za su faɗi wannan magana za su faɗi wannan magana na'am ranan da ruhu zai tsaya ala ayi halin ruhu dai ruhu ne Allah ya ambace shi fasarorin da malamai suka yi zai iya ɗauka wal mala'ikatu da mala'iku wannan shi yasa malamai suka yi tararraba magana saboda an ce ruhu aka ce mala'i da kuma mala'iku saboda haka ko dai ruhu ya zama wani halitta ne daban mala'iku kuma su kuma daban ko kuma ruhu ya zama shugaban mala'iku shine mala'ika jibrilu sauran mala'iku kuma suna tsaro la ya takallamu na ba mai zance illa man azina lahur rahmanu sai wanda ubangiji ya ce yayi magana wa qala sawaba shi ma in ubangiji ya ce yayi magana ba zai faɗi abin da yake so bane zai kan kintata ne me zai ce wa ubangiji shine aka faɗi wancewa za su ce subhanaka la ilaha illa anta la yatakallamu ahadun minhum illa man azina lahu Allahu bil kalami sai wanda Allah ya masa izini yayi magana wa shafa'ati ko ya nemi ceto wato ba zance ɗaya ba kenan lokaci lokaci za a rinka ba su dama Allah ya ba su dama wala taqabi sawari in kuma zai yi magana sai ya faɗi abin da yake daidai Imam Sawi yace idza kana mala'ikatu allazina hum afdalul khalaiqi idan mala'iku wanda su ne mafi cikin halitta wa a ƙarfin minan layi su suka fi kusa da Allah subhanahu wa ta'ala la ya ƙadaro na ba su da iko an yi ko usu yi ceto illa bi iznihi sai Allah ya yi izini fa kaifa yamliku gairuhu yaya wani su zai mallaki ceto kamar yadda kafirai suke cewa gumakan su ne masu ceton su ذلك يوم الحق ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك وأن رانا فرانا تاتن القيامة يوم الحق rana kenan tabbatacce wallahi sai ya zo ko azzalumai suna so ko ba sa so wanda suke mutunsu saboda su ba su ba su kulla abin kirki ba ko suna so su yi ta mata a kuma su mutu ba a yi tashin kyama ba to su daina rudin kan wannan rana ce tabbatacciya sai ta zo kuma wallahi sai an hukunta duk mutum kamar sha'a don haka kawai wanda ya ga dama kama an ce wanda ya ga dama ne amma ana cewa mai hankali ittakaza ila rabbihi sabila yayi kokari tun yanzu ya kama tafarki na daidai wanda zai sada shi da ubangijinsa lami lafiya kare sai lahira yana rudin kansa je ya samu hisabi na'am إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا inna anzarnakum mu dai mun gama muku komai mun gargade ku azaban ɗariba azaba wanda zai zo nan kusa ba jimawa zai yi ba wato kun innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba in an ce azaban qariban din nan sai kafirai su rinka ganin kaman to har yaushe yau shekara dubu da kaza kaza to Allah subhanahu wataala ya riga ya yanke wannan hujja innahum yarawnahu ba'idan su suna ganin kamar ranar tana da nisa wa narahu qariba mu kuma muna ganin sa kusa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu shekara dubu shine kwana daya a wurin Allah dan haka ba su kwana daya da rabin da da one over four na wuni da yanzu tun daga lokacin da aka saukar da wannan wahayi yawma yanzuru almar'u a ranar ne ba mutum zai duba ma da mace dawo abinda hannayen suka gabatar na alheri ne ko na sharri sai ya ga gashi nan an ba shi kira kitaba kafa ga nasu ka yawma alayka hasiba ويقول الكافر kafiri sai ya ce ya laita ne kuntu turaba wato mutum in ya duba wannan sai ya ce ma li hadal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin wannan wannan wani irin takarda ce inditar ba ta rage komai daga abin da mutum ya yi wato wannan yake nuna kenan ko da an share laifin mutum to watakila ana barin alama wanda zai ga dai yayi wannan aikin na hisabi ko bangaren hisabi daban bangaren kuma wato shaida daban shaidan shi ne ko da ka nemi gafara an shafe maka to ka san dai Allah ya rubuta ya san kayi shi yasa yake ce ma li hadal kitabi la yajadiru sabiratan wala kabiratan illa asa sai ga har satan kallo ya gani har har har satan daka ya gani har har sane har gasine har me suka laifukan sa ya gani komai an rubuta sai ya ce a wannan na irin takarda ce babu ɗan ƙanƙanin abu ko babban abu sai an rubuta wasu kuma malamai suka ce a'a mutum ne mai laifi wanda ya ci gaba da laifi bai nemi gafaran Allah ba wallahu a'lam wa yaqulu kafiru kafiri kuma lokacin da aka tattara mutane da aljannu to Allah zai fara hukunci ne ta kan dabbobi da dabbobi to sai a ce dabbobi su zo in sun zo sai su zo su taru a wurin ubangiji wannan ya ce wannan wannan mai tsaho ta tunkuɗe ni dan ta ga bana da tsaho sai ubangiji ya ce to rama sai ta rama wannan ya cije ni rama sai ya rama hukuncin da za a yi sai kenan sai ta rama su babu takalifi na shari'a akan su sai dai na tsakanin su da juna amma na tsakanin su da junan ma an sa an rama to kai dan adam ai ya kamata ka razana ka san cewa in ka cuci dan uwanka fa ba karamin babban al'amari ba dabbobi ma ba a yafe musu cutan yan uwansu ba sai da aka sa su karama to ina kai dan adam to in sun yi wannan sai ubangiji ya ce to shikenan kunu turaba duk ku zama turbaya ba a bukatan ku yanzu wayanda za a yi amfani da su a aljanna da sauransu wasu hal halitta ne na musamman da Allah subhanahu wata'ala zai halitta wasu malamai suka ce kuma akwai zababbun tsuntsaye da za a sa su aljanna kamar zakara da dawisu da sauransu wallahu a'lam to daga kafiri ya ga wannan ya kula kafiru sai kafiri ya ce ya laita ne kun turaba ina ni ma a ce in zama turbaya tunda ya san laifuffukansa ba a zo kansa ba ya ga wa'annan an mai da su turbaya to shi ma ya gwammace ya zama turbaya a kan ya rayu saboda in ya rayu akwai jaza'i akwai hisabi a kan ya laita ni kuntu turaban na ma ni turbaya ne hatta la uhasabu har yanzu ba za a mun hisabi ba wala uhasabu ba za a azabtar da ni ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am والذين والناشطات نشطا suratul nazi'ati wannan sura ana ce mata suratul nazi'ati makkiyatun ta sauka a makka wa ayatuha sittun wa arba'un ayoyinta arba'in da shida ne wannan ita ce ita ce sura ta saba'in da tara a cikin alqur'ani suratul nazi'ati ita ma ta makka ne sha'aninta kamar sauran yanda mas- wato surorin makka suke wanda suke kula da sha'anin akida asalin addini kenan kamar wahadaniyan Allah da risala da tashin alkiyama da jaza'i abinda suran take magana a kai game da ranar tashin alkiyaman ne da tsarmakatan da suke cikinta da inda masu tsoron Allah za su koma da inda masu saɓon Allah za su koma suran ta fara da rantsewa da mala'iku na gargararru wato wanda ita ne take cire rawukan muminai da taushi da sauƙi tana cire rawukan kafirai da tsanani da fisga mai muni wanda take kulawa da sha'anin halittu ga baki ɗaya daga umarnin Allah jalla wa'ala. Sannan ta yi magana game da kafirai masu musun tashin alkiyama ta kawo musu suran halinsu a ranar ran razana ranar kiyama yadda za su bayyana a gaban Ubangiji. Sannan suran ta yi magana akan Fir'auna ɗan tawaye wato wanda yake mai tsaurin kai wanda ya da'awar shi ma Allah ne subhanahu wata'ala ya ci gaba da tsaurin kansa har sai da Allah ya halakar da shi da rutsar da shi a cikin ruwan kurkuku da mutanensa ga baki daya sannan suran ta yi magana game da ƙetare iyakan mutanen makka da tsaurin kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wa'azar da su da cewa su fa sun fi duk sauran wasu halittu wanda Allah ya yi manya-manya rauni don me yasa za su zama su kuma su ne ɗan saurin kayi. Na'am, wannan ta cika da bayanin ranar tashin alkiyama eh, wanda kafirai suka ce ba za a yi ba. Wannan zai'ati, bismillahir rahmanir rahim. Wannan zai'ati barka Allah ya rantse da mala'iku wanda suke fizge rawukan kafirai fizgewa mai tsananin zafi wato kafiri ba za a sa masa sassauci ba tunda shi rai yana da jijiyoyi ne a cikin jikin mutum an ce za su inda ɗan adam na ji lokacin da mutum yake mutuwa zai ji inda take yayyankewa kat kat kat daga cikin hannu daga cikin hannayensa da kafafunsa da gaɓoɓinsa da kirjinsa haka za a zaro jijiyoyin rai ɗin a fitar da ita to mumini nashi yanayin cirewan daban kafiri nashi yanayin cirewan daban haka kuma mutumin mutumin da yake bin Allah salihi shi ma nashi yanayin cirewan daban ko da mumini ne in yana da zunubai masu yawa da halaye marasa kyau shi ma nashi yanayin cirewan daban shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ya rantsa da mala'ikun da suke zare wato suke tilge ran mumini garkal da ƙarfi za su rinka fisgane yana cika yana yana diga yana jin tsafi lokacin da suke cirewa wannan ki daci Allah ya rantse da mala'iku masu zare rawukan muminai nashtan zarewa shi mumini zai ji kamar ana yanda ka san ana cire gashi a cikin kamu haka zai ji rai tana fita daga jikin salami lafiya na'am والصابئات سبها والسابقات سبقا na'am ibnu mas'ud yace mala'ikan mala'ikan mutuwa da mataimakansa sukan zo ne daddan na kafiri daddan ne shi to tattaka shi gefe da gefe shi mala'ikan mutuwa kuma ya kama ruhinsa yana kokarin jirgewa sai a mai da ruhin kamar yana da kugiya a jijiyoyin ruhin kamar suna da kugiya a cikin jikinsa don an zo ana ja sai ya ji suna kamar yadda ka san kugiya tana yaga naman jikinsa tana fita sai ya ta kururuwa yana yi fasa karu da nassal kafiri sai ran kafiri da fita kan gari ifil ma'i saboda zufa kamar an rusa cikin ruwa wayan za ruhul mumini amma ruhin mumini za a cire shi riskin da sauki walihin da sau da sau da sauki wai wai biluha mala'ika ya karbi ran kama yin shakil iqalin bakin yadda bayi yanda kasan ana kunta da baibayi a kafan raƙumi zai ji kawai ya rabu da kafan haka mumini ne ibnu kasir ya ce Allah subhanahu ya rantsa da mala'iku wanda take tsira bayan bani adama wa minhum man ta'khudhu ruhahu bi udrin akwai wanda za ta tsira ransa da tsanani fa tugri fi nasiha sai ta wato ta nutsar da shi cikin gumi da wahala saboda cizge wanda take yi ta kai matuƙa wajen tsanani wajen cizgewa kamin man ta aku ruhahu bi suhula akwai wanda kuma za ta cire masa ruhin sa da sauki kama ka annama hullat wa hallat halal halalatu min nishad min nishad kaman ta kaman ma ta cire shi daga jikin wato da bai bai daga jikin dabba yanda zai ji nishadin cire cire ruhin nan wasabihati Allah ya rantse da mala'iku masu ninƙayan gudu, sabahan ninƙayan gudu, wato su rugo da gudu da umarnin Allah daga inda aka umarce su kai umarnin su sake juyowa da gudu wato mala'iku da fadu kenan wanda suke gudu suna gaggawa don zartar da umarnin Ubangiji. Na'am. Fasadiqati Allah ya rantse kuma da masu rigengento da rawukan muminai zuwa ga aljanna sabqan rigengento kowace aka turo aka ce ta kai ruhin mumini sai ta kai ta aljanna da su wal mudabbirat والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة wal mudabbirat sannan kuma dai waɗanda suke shirya al'amuran halittu mala'ikun da Allah ya sa su kan ayyuka masu shirya ayi umarni da aka ɗora musu a kan halittu shine mudabbira ta amra wato mala'iku a wanda suke kula da bugawan iska suke sarrafa iska da wanda suke kora ruwan sama da mala'ikun da suke sassauko da arziki suna rarrabawa suna cewa wuri-wuri a zan ka duba rayuwar ɗan adam ma yaya ake jigaliya a yi nan a yi nan wayannan motoci su kai ruwa nan ana kai ruwa ne nan ana kai abinci nan ana kai menene nan ana to mala'iku su da suke raba na duniya ga baki ɗaya fa kullum aikin su ke da wayanda suke tuttura rawuka da wayanda kuma suke tutturowa duk dai mala'iku ne suke wannan aiki da wani wannan daga cikin sha'anin duniya wanda Allah ya wakkala musu duk wannan rantsuwa Allah subhanahu ya rantse bi hadhihi al-asnaf al-khamsa da wa'annan dangi dangi guda biyar ala anna al-qiyamata haqq duk ma'anar rantsuwan shine wallahi za a yi tashin al-qiyama yaushe ne za a yi tashin al-qiyama din ba sai za a yi tashin qiyama sai aka koye jawabin rantsuwa din jawabul qasam mahzufun taqdiruhu la tub'a sunnah takadirinsa wallahi sai an tashe ku wani hasabunna wallahi sai an muku misali sai aka kawo zarafin kawai badalin da za a kawo shi mahazufi din na jawabul qasam sai aka ce yawma tarjifur rajifa zarfu zamani ranan da mai raurawa za ta raurawa wato ran da za a yi busan kasa busan kago na farko tatba'u har radifa busa ta biyu tana binta ko da yake tsakanin nafkatul ula da nafkatul zaniya an ce akwai shekara arba'in bayan Allah subhanahu wata'ala ya sa an yi busan ƙaho kowa ya mutu wata ika man fi samawati man fil ardi illa ma sha man sha ma sha Allah to wannan wato sai sai Allah ya shiru ya tambayi bayan ya yi tambayan nan لمن الملك اليوم شرو لمن الملك اليوم شرو لمن الملك اليوم الله يا أمسى لله الواحد القهار to daga nan sai ya fita sha'anin kuma halittu gabaki daya ya ci gaba da sha'aninsa sai an shekara arba'in ba a motsa komai ba wuri ya rugurguje komai ya kwanta wuri ya yi samfal to daga nan ne kuma sannan sun manufi tafihi ukura sai kuma a sa Isra'ilu ya sake busa a cikin ƙahon marra ta biyu kai za mu kiyamu yanzu a lokacin kuma sai su barawuka suna ta fita kaman wato irin abin rimi din nan daga cikin kafan zai su ta fadawa a cikin kaburbura kuma a yi ruwa wannan ma'ul hayati ya zuba ya jiƙa ƙasa wannan ruwan ma'ul hayatin sai yana zuba a ƙasa sai ya je ya samu gindigirin wutsiyan ƙashin gindigirin wutsiyan ɗan adam sai ya jiƙa wurin shi kenan sai mutum ya tsiro ya kamar yanda cikin ƙasawa da bismillah duk wanda wannan ruwan ya je ya taɓa jikinsa sai ya fito kamar yanda yake wato ya gimu da jikinsa sai ya tashi haɗuwa kawai kamar yanda tsire yake haɗuwa ya hannu ya zama cikakken tsiri to sai wannan ruhin sai ya faɗa cikin su shi ke daga nan kuma sai ga mutane suna ta fita kamar yanda ruwa ko ko kiyashi ko shazuma ko shazuma ne suke fitowa daga rami rami ɗaya mutum dubu za su iya fita shine Allah subhanahu wataala ya ce yau matarjifu rajifa ta tabi ohar radifa قلوب قلوب يومئذ واجفة قلوب وزكاتا يوم إذن أرانا نها واجfa suna ta makarkata suna tashi sai su gani Allah wannan ranar kiyamun da aka faɗa ne أبصارها خاشعة idanuwan su absaruha idanuwan waɗannan rawuka khashi'a sun bututtuke wato nan sai aka ki faɗin aka ki faɗin wato nau'i na su masu halittar su waɗannan mutanen sai aka yi wani usulubi ne na bada labari aka kifa ɗan mai hali sai aka faɗi halinsa kai in kai ne da sani kawai daga an faɗa an ce wasu zukata ba a ce zukatan mumine ba da sai a ce zukatan kafirai sai a ce nan kuma zukatan mumine amma a nan sai aka ce wasu zukata ba a ranar nan wato sifa ce ta shagube wanda duk mai hali ya san halinsa wasu zukata a wannan lokacin a jirgita suke suna makyarkyata suna bari absaruha idanuwansu khashi'atun sun bututtuke wato idan fatan ido ta kifo ƙasa ba ta iya ɗaga ta kalli gabanta na'am يقولون إنا لمردودون في الحافرة yaquluna sai su rinka raɗa wa juna ko kuma a'a halin da zuciyarsu take riya musu ne duk dai zai yiwu sai su rinka cewa a inna lamarduduna fil hafira yanzu abin da Muhammadun nan yake faɗa sallallahu alaihi wasallam ashe gaskiya ne za a mai da mu kamar yadda muke shine wato aina lamar duduna fil hafira wato nuraddu ba'da mautina ila awwalil amri domin larabawa suna da wani karin magana sukan ce ada ala hafirihi wato ya koma inda ya fito sai su ce ada ala hafirihi yanda kake nan ka fito sai su ce ada ala hafirihi ko mutum ya koma kan halinsa na da sai su ce ada ala hafiri to shine suke faɗin shi ma tashin alƙiyama kaman an mai da mutum inda yake da kenan shine ma'anan an mai da mutum inda yake da na'am أإذا كنا عظاما نفرة a iza kunna izaman yanzu ashe har lokacin bayan mun riga mun zama ƙasusuwa na shiratin rubabbu za a rududdugaggu za a sake tashin mu قالوا تلك إذا كرة كاصرة Ƙalu sai suka ce, Tilka, wato a duniya dai sun yi wannan musulun. Suka ce, Tilka izan, wato wannan wato dawo da mu da za a yi ɗin nan, wato in har da gaske ne, za a tashe mu bayan mun mutu, to wannan komowa ta biyun za ta zama wato komowa ce ta asara. Domin in mun tashi kenan mun zama ‘yan wuta, na'am.
فإنما هي بجرة واحدة mutum da kuke yi ai kuna ganin kaman abun na da wahala ne a baya da wahala inna ma hiya iyaka tashin alkiyaman ai da zajaratun wahidatun tsawa ɗaya ne kawai sai su ga kowa ya tashi فإذا هم Yau بالصاهرة an yi wannan busa na biyu fa izahum sai ga mutane bisahira akan sararin ƙasa kawai su fito
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى Na'am, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fara ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri da lallacinsa da kwantar da zuciyarsa cewa ai halinsa duk bai wuce hali da mutanen Makka bai wuce halin da Annabi Musa da Fir'auna suka kasance a cikin da mutanen wato Bani Isra'ila Allah ya ce hal Allah subhanahu wa ta'ala ce hal ataka hadithu Musa shin ko dai ko ka taɓa jin labarin Annabi Musa yanda mutanensa Fir'auna kamar yadda Abu Jahal suka dame ka haka Fir'auna ya dami Annabi Musa izna dawo rabbuhu yayin da ubangijin Annabi Musa ya kira shi bilwadil muqaddas a rafin nan abin tsarkakewa tuwan wajen tuwa guri ne wajen tsoron sina a kenan kasa da dutsen tsoron sina yana ce masa اذهب إلى اذهب إلى فرعون إنه طغى sai masa izhab ka tafi ila fir'auna wurin fir'auna ka kira shi zuwa ga shari'a innahu shi fir'auna aga ya wuce iyaka kwarai wajen zalunci da shishigi wato da kuma ɗaukaka kansa sama da inda Allah ya ajiye shi har yana zaton shi ubangiji
فقل لعلك إلى أن تزكى kun ka gaya masa ka ce hallaka shin wato zai samu gare ka kuwa ina an ta zakka ka karkato daga halinka mai muni ka tsarkaka wannan ana ba da misali da wanda wato matsayinsa ya fi ake ba da labari ma wanda matsayinsa ya fi na annabi Musa kuma da wanda kuma shi kuma kafircinsa ya kasa na Fir'auna. wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da girman matsayinsa da sauransu a ce kafiran Makka suna masa wannan raini da wulaƙanci to ga annabi Musa ma da bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya je ya samu kafirin da ya fito Abu Jahal dan Abu Jahal dan kuɗi ne kawai yake da shi da yan jama'a yan kalilan Makkan ma ba kowa ne yake amsa masa abin da ya umarni da shi ya kai Fir'auna ne wanda shi ne mulki ne ma mai sarauta ne, mai mayaƙa mai sojoji, mai daula, mai jin ƙarfi wanda daular ma har yana ganin ya ce alaisali mulku mulku misra wa hazir an haru tajrimin taji yana ganin daular ma kamar kafar da girman mulkin sa duk sarakuna makwabtansa ba wanda yake ja da shi sai yake ganin kamar ma shi ne Allah saboda kawai babu wani mai ja da shi a duniya to shi ma ga yanda da yayi wa annabin da bai kai ka ba ya rasulullahi raini ya imani da shi ga yanda ƙarshensa ya kasance to su wa'annan kafirai sai suna tsammanin za su masa wulaƙanci su tsira ai ba za su tsira ba to yanzu ina su jama har an manta da labarin na'am وأهديك إلى ربك فتخشى yace masa ka zo wa ahadiyaka in shirye ka ila rabbika zuwa ga yanda za ku daidaita da ubangijinki kai ba ubangiji bane kana da ubangiji in baka gane inda yake ba ba gane yanda yake ba ka zo ni in gaya maka ni in koyar da kai ka san yanda ubangijin ka yake haka ka sha daga nan ka rinka jin tsoron ka ka daina saba masa ka daina zaluncin da kake yi.
فأراه الآية الكبرى to da yake wannan ana cikin samare ne da ana tafiya da sauri da sauri ba a faɗin abubuwan indi saboda kawai dan misali ne za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su masu kafiran Makka shikenan wato sai Fir'auna ya je eh, sai Annabi Musa ya je ya yi tatta aika Fir'auna ga yanda suka tattauna duk an an yi an hazafin wannan shikenan sai Fir'auna ya ce ko kana da wani hujja ko aya da za ta tabbatar da Allah ka to fa aramul ayatul kubra sai ya nuna masa ayan nan babba wato ya jefa masa sanda ta zama macijiya ya tashi ya ruga da gudu ya cire hannunsa ya zama kamar rana yana haske wal wal wal wal daga hamatansa na'am فكذب وعصى sai fir'auna ya karyata ya saba ma ubangiji ثم أدبر kuma يسعى adbara sannan ya bada baya ga barin imani yas'a yana takama a cikin mutanensa فهجر فنادى shara ya tsara mas- madaba ya ce da wannan sihiri ne annabi Musa zo da shi mu ma za mu nemo masu sihiri aka taro masa masu sihiri daga jos- yankuna daban-daban suka zo ya yi musu shela Mm.
فقال أنا ربكم الأعلى Allah ya ce ana rabbukumul ala in ma akwai
جعله الله نكال الآخرة والأولى Na'am, to Allah subhanahu wa ta'ala fa akhadahu Allah sai Allah ya kama shi da nakala al-akhirati wato tsananin azaban furucin sa na farko wal ula da kuma wato na ƙarshe wal ula da furucin sa na farko farko dai yayi ta'adda ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ai ban san akwai wani Allah ba in ban da ni sannan kuma yanzu kuma ya zo ya ce ana rabbukumul a'la waɗannan duk furta-furta guda biyun da su yi Allah sai da ya kama shi da azaban kowanne daga cikinsu da manya-manyan maganganu. Na'am.
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Inna fi zalika lallai a cikin abin da ya samu Fir'auna duk da mulkinsa da zinarinsa da gwalagwalansa da kayan adonsa da irin gine-ginensa ka duba yadda haram din nan suke yadda mutane suke masa hidima suna aiki amma Allah ya jaji ya je jefa cikin ruwa ya mutu a wulakanci aka jefo shi bakin ce to lallai inna fi zalika a cikin wannan la ibratan akwai fa abun lura liman ya tasha ga wanda yake jin tsoron Allah Allah yakan subhana wa ta'ala yakan kawo misalin Fir'auna wajen kafirci da kuma ɗagawa na mulki duk masu mulki Allah yana musu misali ne da Fir'auna da Namaru saboda su ne waɗanda mai mulkin yanzu duk mulkin su bai yi mulkin irin waɗancan ba idan kana mulki kana wuce gona da iri kuma ga kafirci ga kin bin dokan Allah to sai Allah ya maka misali da Fir'auna saboda shi Fir'auna ya yi mulkin da masu mulkin yanzu ko da ka yi mulki yanzu mulkin ka bai kai faɗin na fir'auna a wancan lokaci ba ko da yake fir'auna ƙasar ba ta da faɗi a wancan lokaci mutane ba su da yawa amma kuma a duniyar ba ne ba ne kamsa masa shi ma na maruzu lokacin da ya mulki shi ma a lokacinsa duk duniya ba ne kamsa masa abin da ya faɗa ya zauna duk sauran sarakuna suna kai masa caffa ne ko da suna mulkin yankin su suna jin su ne masu mulki amma fa suna ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniyar fir'auna ne ko ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniyar lamaru to ga yanda ya yi wa Allah an masa wa'azi ya yi turin kunne ya nuna shi mai mulki ne ba wanda ya isa ya sa shi ba wanda ya isa ya hana shi to sai ga yanda Allah subhanahu wata'ala ya dan haka masu mulki su mai da hankali lokacin da zaka bar mulki kana rarrauna wataƙila ma gara ma mulkin masu mulkin sarautar gargajiya amma mulkin siyasa wanda bi za ka yi kana roƙo kana roƙo kana roƙo kana roƙo kana durƙuso kana gaisuwa kana menene ka gama zaga mutane talakawa ka tara su kana musu daɗin baki kana lallabi kana komai daga lokacin da aka ce an ɗauka kuma an danƙa maka sai ka zama wani abu daban to ai gara mulkin ka zauka ya san ta har sai ka mutu in dai ba su bai aka yi ba ko ba haka ba amma mulkin tenuwa ko yanzu ko fa ko in ka gama iyakacin tsawonta APS ta sauka kuma sai ka dawo cikin talakawa kana ji za a wuce da jiniya ko ba kai bane ba in rakiyan kan in rakiyan kan sun wuce wani ma yana nan sun yana saka tabi yana yana wani shi yan ka ko menene nan kan shi gaba ma ya kwamishina ya zama ma ko minista ko wani abu sai dai ka je ka gaishe shi ya maka alfarma to wannan ya kamata tun masu mulki idan aka tsora ka akan mulki kar ka yadda ba masu shawara su suke cutan mutum ana cewa ba a san mugun sarki sai mugun mafadi masu shawara su su kewaye ka kana ganin zo abin da ka faɗa waiwaye in kai sai an waiwaya ne ka gani ne ka waiwaya tari in ka an ce ranka ya daɗe ya dai ko menene to shi kenan zai zama duk abin da aka gaya maka sai ka ji kai ka isa kuma ba za ka yi ba sai abin da ka ga dama wannan gururin yake ruɗin mutum sai a ce to Allah ya hana ya ce a'a Allah ya sa ya ce in to in kuma kai haka fa to lalle za ka yi babbar asara duk abin da mutum zai yi tunani in dai ya karɓa sunan musulmi wanda ba musulmi ba ba yanda muka iya da shi sai ya musulunta shi lallabin sa ake yi musulunta amma in kai ka karɓa sunan musulmi to ka sani babu wani abu da ya fi wannan ubangijin da kai imani da shi komi ana lallaba ne a duniya a ci a sha a ji daɗi a gama da duniya a tafi kuma an tafi can lahira za a je wajen shi ubangijin za a je to kar ka yadda ka ce akwai wani karatu da ya fi karatun da ubangijinka ya ce a koyar in kana son ka samu girma wajen ubangijinka ka inganta wannan karatun ya tabbatar ka yi imani da shi ka gyara wa masu karatun kamar yadda ka gyara wa masu karatun neman duniya da jin daɗi to kuma masu karatun Allah masu faɗin zancen Allah karka wulakanta su karka rena wannan kira ne musamman ina yi ma mu gwamnonin mu na jihar Arewa ba za mu daina gaya musu ba don gaya musu shine hujja mu kuma ba za mu iya tilasta su ba ba kuma zakin su za mu yi ba amma dai mun gaya musu su ji tsoron Allah tun ba a yi kakan kakan kakan kakan kakan su ba ana karatun alkur'ani saboda haka duk abin da suka san zai kawo ba za mu ce musu gasalo ba amma duk abin da suka san zai kawo idan ana samun mahaddata ɗari yanzu ya koma ana samun mahaddata saba'in to kun ka je lahira sai ka gaya wa Allah me yasa ka rage aka rage talatin yawwa dan haka in an in matsala in wani hanyar koyarwa tana da matsala mu ba ma musu me yiwa tana da matsala mu ma mun san ba za a ce ɗari bisa ɗari suna ta tafi daidai ba kuma kar mutane su ɗauka da yake mafi yawancin mutane son zuciya ya musu yawa idan sun ji malami yana ta magana sai su ce yana kare interest ɗinsa ne to eh ni interest ɗina nake karewa shine ni na san karatun alƙur'ani da muhimmancin sa yafi komai muhimmanci amma ba interest ɗina nake karewa saboda ina da makarantan wato da ake tsangaya irin na wancan tsarin da suke yaƙa ba ni ma kamar yadda suka sani makaranta nake da ita na nizamiya da islamiyya da sauransu ba na da irin wancan tsarin ya banda almajirai masu bara almajirai na masu karatun qur'ani duka yan aji aji ne da sauransu wanda kai yar makarantar allonmu da muke yi wanda kuma ita ta duk daga cikin gari ake zuwa a yi karatu a koma dan na faɗi wannan ne dan kar mutum ya ɗauka cewa ai ni ma wani mai tsarin almajirai ne daga jihohi daban-daban na ji an hana shine hankali na ya tashi zan rasa almajirai da yake wasu makiya Allah ma sukan ce arziki ne mutane suke ganin da su rasa za su rasa masu musu noma su ƴan duniya haka suke faɗa in an raba alarmomi za su rasa masu musu noma za su rasa masu zuwa su nemo musu kuɗi a kasuwa su kawo musu to wannan ba haka bane ana roƙar shugabanni ne ake gaya musu haka kuma shugabannin ne ya kamata kar ma su tun da a cikin mu ta tashi suka rayu saboda haka kai ka san yadda za ka yi ka gyara wallahi ko an kwashe duk almajirai an kai su garuruwansu wallahi sai an ga yara suna shiga gidaje suna bara yanzu ba gashi muna ta ganin yara suna baran ba ko ba almajirai ba ne ƴaƴan talakawa ne da suka rasa ci suka rasa sha suka ba su mutu da yunwa ba duk sa yaran su ɗauki kwano su je suna bara saboda haka idan za a yi gyara a yi gyara na hankali kar a yi gyara na rashin basira ya zama so wasu kuma daga ciki miyagun malamai wayanda su 'yan duniya ne suna son a kori yara su samu da almasi samu ɗalibai a tafizun nasu su sa kuɗi su samu moro-moro sai su rinka zuga gwamnati su rinka zuga masu mulki suna ce musu ai a wannan abin in neman kuɗi ne ƙarya kake yi kai kai ustazu da kake cewa wai ai alarmomi kuɗi suke samu da wannan wani kuɗi suke samu ya kai kuɗi dubu talatin dubu ishirin da kuke sawa a makarantun tafizu da makarantun da makarantun islamiyya kuke karba kuna tarawa kuna jin daɗi da ya kai wannan ne kuɗin da alaran ma zai samu wani kuɗi ma alaran ma zai samu yaron da bai ci ma ya samu ya samu hanyar ci ya kuɗi amma an ce za a tsara a gyara wannan mu muna goyon baya a yi gyara kowane irin gyara a zuwa samu masu makarantun nan a gyara musu amma mu kishin mu interest din mu akai ba muna da makarantar irin wannan bane interest din mu shine alqur'ani ne karatun addinin Allah ne wanda kaka da kakanninka a kai suka rayu kuma yaƙi aka yi a ƙasar na aka kafa Shehu Usman ya jaddada musulunci ya kafa makarantu dukkan cikin garuruwan nan ba inda Shehu Usman bai kafa makarantu ba Yakubu Bauchi da ya zo ya kafa makarantu ya kafa masallatai ya yi wannan tsari ka ce wai kai kawai dan an jefa min ƙuri'a za za ka rushe waɗannan tsare-tsare ko kuma Sulaimanu ko kuma Dando ko wane ne cikin sarakunan arewa gabaki ɗaya suka yi kokari suka yi wannan aiki suka kafa musulunci ana karatun addini ana komai kai din nan ka zo dare ɗaya ɗan ƙasar wanda aka haife ku ɗan ƙasar da ƙasar ta haife ku musulmi suka ga ku musulmi ne suka zaɓe ku ku ce wai za ku zo ku rusa wannan saboda kawai wani wai kishin ku da abin da ba wajibi a addini ba wancan tsarin ma mun san shi ko muna sha'awan a bunƙasa shi masu yi su yi shi saboda wani tsari ne na tafiyar da duniya amma ya fi tsarin Allah muhimmanci har zai zama ya yi ya yi din tsarin Allah subhanahu wata'ala har a zo a ce za a hana a kwashe yara wani mai son zuciya ya ce wai an raba 'ya'ya da gidan iyayensu an raba su da uwansu da ubansu an kawo su bai ce a mai da yaran da aka zuba a makarantar unity college ba zuba daga cikin gidan jin iyayensu aka ɗebo musu wasu ma da kusan kudancin ƙasar nan aka ɗebo su saboda haka mu ba mu ce kar a tsara makarantu su dawo makarantu masu tsari masu inganci a hana bara in ma duk wani irin tsari za a musu a hana a a tsara amma fa banda cewa a hana yaran nan karatu ko a kwashe su a mai da su garuruwan mun san yanzu an kwashe su an ce da sunan maganan corona ne to abinda muke fata in corona ya kare to a dawo a bar su dawo da yaran su a zo a tsara su a ko ina ne a bayan da za ka yi ka ce wai ilimi kowa ya yi a garin su wallahi duk wanda ya faɗi wannan ba ahlus sunna bane ba musulmin kirki ba ba yanda ba inda ake yin ilimi mutum ya gama a garin su sai dai ana son a kashe karatu ƙarya ne ƙarya ne mun tashi ne a ƙasar nan boarding school ake yi dukkan mun nan ba wanda ya karatu a garinsa ni na yi karatu babu babu haya islamic a bauchi titi misau abin nan arabic titi kwanan nan misau ko kuma titi misau ko haya islamic ta misau ita da je na yi duk malaman da suke faɗa kar a ran mutum da lokacin da muka tafi muna matasa ne kuma haka aka yi za a tafi secondary school a abu maune toro ne ina ne haka za a daga yara su bar garin su bar gaban iyayensu wani ma yana kuka ma yana jin zai rabu da babansa a kai shi wani gari ya je ya zauna ya karatu kuma wani malami makaryaci ya zo ya ce wai wai ai ba a san fita zuwa wai a raba yaro da ubansa ya je ya je uwarsa ya je ya karatu a wani wuri ba wallahi wannan dan duniya ne kawai duk sahabban nan mafi yawancinsu suna yara suka fara karatu kuma mafi yawancinsu sun bar a cikin ilimin sunna in dai mutum ma masanin sunna ne a cikin babin mustalai a cikin mustalai wa hadisi akwai babban babi ne arrihilatu fi talabil ilmi tafiya a bar gari dan aje a nemo ilimi wanda sahabi ya tashi daga misra ya haura kumi ya yi tafiya har zuwa sham ko ina ne ya je ya koyo karatu ku je ku bi tarihi duk malaman nan sai ka ji malami yanzu muna irin wannan karatu mun isa ma mu yi wannan ina muke da karfin wannan tafiye tafiyen ka ji malami ya taso daga iraki a ce maka ya yi karatu a iraki ya je sham ya je misra ya je magari ya dawo duk kuma a kan rasumi ne ko jaki ko kafa saboda haka mu muna faɗan wannan ne saboda mu gudu tare mu tsira tare in kuma ba mu gudu tare mun tsira tare ba domin muna faɗa ne don mu wanke kanmu a wurin Allah mun je lahira Allah mun faɗa an kiji shi kenan to Allah subhanahu wata'ala yana buga misali wa masu mulki ne da Fir'auna duk taurin mutum da tsaurin sa bai kai ya ce shi Allah bane to Fir'auna ya ce shi Allah ne shi Fir'auna ma Allah ya ce saboda azaba ga wanda yake jin sa shine Allah ya kira shi dul autari shi kafa turakuna yayi a fili a waje idan ba ka tare da shi ko ka saba masa sai ya ɗauke ka ya kai ka a kai ka a rana a kafa a ɗauko sarƙoƙi a haɗa da wannan ite da wannan ite itatuwa guda hudu a kan dutse a jawo wannan ite a jawo wannan igiya da wannan sarƙa da wannan ite da wannan ite a ɗaure ka a bar ka a rana rana tana gasa bayan ka cikin dutse wani ma a ɗauko kamar dutsen nika a ɗora masa a kan kirjinsa amma yaya Allah ya yi da shi ya kashe shi mummunan kisa a wulaƙanci aka zo aka jefar da shi a bakin ruwa ya sha ruwa ya cutu da ya kaso kirara to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa ga yadda suka yi da annabi Musa na'am أأنتم أجد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها أنتم أشد خلقا شركا كوكا فرن مكة da kuke da tsaurin kai din nan kuke kin bin Allah kuke wannan tawaye kuke kakkashe sahabbai kuke ɗaɗɗaure su kuke azabtar da su da dukkan waɗanda suke jin za su iya yin faɗa da Allah ko za su iya yin faɗa da addinin Allah ko da ayoyin Allah wai Allah na tambayan ku kun fi wa'yancan ƙarfi ne kun kai su ƙarfi ko kuma a'a kun fi ƙarfin sammai kun kai ƙarfin sama banaha Allah ne ya gina ta yadda kuka zancan nan rafa'a zamkaha wanda ya ɗaga rufinta fasawaha ya daidaita ta yasa ku kuɗin nan a ƙarƙashinta kana ji da wayo wayo rana ko kai shugaba ne ya ɗaga ma lema ya an fita waje tunda babu AC ba za a fika da AC ba ko ba haka ba wa yake kona ka da wannan ranan Allah mai alƙur'ani wanda yake ai karatun addini wa ga ɗaga lailaha Allah subhanahu wa ta'ala ya sa daren duniya ya zama mai duhu duk mulkin ka baka isa ka ce yanzu ka soke a rinka samun duhu da daddare ba za ka haskaka ko wutar lantarkin duniya za ka haɗa ba zai haska duniya ya zama babu dare ba wa aka rage duhaha ya fito da hantsinta in rana ta zo ba mai kare ta
والأرض بعد ذلك دهاها mun kai ƙarfin wanda ya shimfiɗa ƙasa bayan ya yi sammai ɗin ya shimfiɗa ƙasa ya dunkula ta ya taurara ta ya tura ta ta zama abun hawa a yi amfani da ita أخرج منها ماءها ومرآها daraja ya fitar da ma'aha ruwan ƙasa daga cikin ƙasa wa mar'aha ya fitar da makiyaya wajajen da ake kiwo na'am والجبال Komai أرساها wanda arsan dibala arsaha ya kafa duwatsu ya kakkafa ta yanzu duwatsu ne fa yayi da kyar kuke dan kankare wuri in kuna son hanya ta fita gurin ku dan kankare ku dan kankare ku ce kai ya isa haka in yazo a rinka dan gangarawa ai an samu wajen wucewa to shi ya kafa wannan dutsen in kai mai mulki ka isa mulki ai shi eh, wato izini za zance kawai za ka yi wa dutsen ka ce tashi daga wurin koma guri kaza sai a zo a ci gaba da aiki domin shi wanda ya yi shi kama shi kawai ya yi jefa shi ya ce a yi a jefa shi a gurin sai aka jefa shi amma kai ya gagare ka ai ka san mulkin ka bai kai ko ina ba tunda ka kasa daga abin da wani mai mulki ya tsora a wurin da yake so ya tsora shi na'am متاعا لكم ولأنعامكم wayannan gurare duka Allah ya yi su mata'an lakum dan jin daɗi ne gare ku ya yi muku ƙasa tana tsirar da tsire-tsire kuma ya yi ƙasan za ku iya ɗibanta da sai ya yi ta kaman dutse da Allah ya ga dama duk ƙasar duniya ya ta zama kaman dutse sai dai a yi ta kwafe-kwafe a yi ta fake-fake Eh, ya yi dutse ya masa koguna ya masa kwaruruwa ya masa ya masa wato wato wurin da ake cewa wato kwazazzabo duk waɗannan ya yi su ne saboda ya tausaya wa masu tafiya a jeji a jeji wuri ya yi wuri ba daman ka isa gari dare ya yi sai ka shiga cikin wani kogo sai ka kwana ka ɓuya ba wani dabban da zai zo ya cinye ka ko rana ta yi rana tana tafiya sai ka samu wani kwazazzaban dutse musamman a sahara ne babu bishiyoyi sai ka shiga cikin wannan kogon sai ka kare ka kare kanka daga zafin rana iska yana hura ka har yamma ta yi lis ka samu ka fito to sannan kuma haka kuma ya yi shi don jin daɗin mu ka duba wani reservation da Allah ya yi wannan duwatsun yanzu ba dan Allah ya yi su ba me za mu rinka kurota muna ɗiba muna zuwa muna yin hanyoyin kwalta lokacin da babu kwalta da haka shi Allah shi Qur'ani yake bayanin abin da tun farkon duniya har ƙarshen ta shi yasa fassarar sa baya karewa yanzu kaga lokacin da ake fassarar baya ba a fasa dutse a yi a yi kurota a zo a yi gini a a samu ground da za a zo a yi gini da shi amma yanzu gashi nan duka mata'an lakum duk ya tsar- yana karkashin mata'an lakum ga kuma tsire-tsire da aka fitar wa yi al'alikum dabbobin ku za su ci فإذا جاءت الطامة الكبرى Na'am. wato Allah subhanahu wata'ala ya ce mm, wa akhraja min mata mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'at at-tammatul kubra idan mai tsawon nan mai girma ta zo wato ranar ranar tashin alkiyama kenan in aka yi babban explosion shine at-tammatul kubra babban fashewa babban bindiga da duniya za ta yi gaba shi ɗaya da tarwatse shi yasa Allah ya kira ta al-kubra yawma yawma يوم يتذكر الإنسان ما a صنع ranar mutum zai tuna duk abin da ya aikata wanda Allah ya hana ya ki bari. Sadakallahu al-azim wa nazar rasulul karim wa nahnu ala zalika min ash-shahidi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri min qidari al-aziz. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. alhamdulillah rabbil alamin wanda bature ya shayar da shi guba